إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin wanda shine yammacin 27 ga watan juma'a ula hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 a wannan darussa namu na ladubban ilimi wanda muke kawo su daga littafin tazkiratu sami wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wallafar al-imamu al-qadi badruddin Muhammad bin Ibrahim ibn Jama'a Tarkinani Allah Ubangiji ya gafarta masa ibn Jama'a ya rusu ne shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan darussa suna zuwa muku ne daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya da ke Zaria a Nigeria makarantar marigayi Mala Albani Zaria Allah Ubangiji ya gafarta mishi muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda wannan shine darasi na 42 insha Allah muna ci gaba da bibiyar wannan malami Uh, inda yake mana bayani akan ladduba da suka shafi zama a makaranta da yadda ake mutunta littafi da yadda ake kwafan shi da yadda ake ainihin ba da aransa za mu tashi a cikin inda yake magana akan ladabi na uku cikin waɗannan ladduba wanda ya shafi batu akan kwafe littafi da karanta shi da kuma cewa bai dace a dinga ajiyewa a ƙasa ko a shimfiɗa shi ba bai kuma dace a yi abin da zai wulaƙanta ba shine yace as-salisu idza nasakha min al-kitabi aw tala'ahu idan mutum yayi kwafi daga wani littafi ko ya karanta shi fala yad'uhu ala al-ardi mafrushan manshura kar ka saka shi a ƙasa ka shimfada shi kuka kwantar da shi a ƙasa kawai haka gashi nan babu girmamawa bal yaj'aluhu baina kitabaini ka sanya shi tsakanin littafai guda biyu ka daura shi a saman littafai guda biyu aw shay'aini ko akan wasu abubuwa guda biyu aw kursiyil kutubi ko kujerar littafi irin abin da ake ce ma abin nan abin nan abin mahmalin mushaf irin wannan kama abin da ake ɗaura ƙur'ani ɗin nan wanda ake kawowa da daga makka wanda kafintoci suke to shi ne ake ce ma kursiyul kutub al-ma'ruf wanda yake sananne ko kuma a zamanance akan tebur ko desk ko makamanta haka fala yasra'u taqti'a habkihi dan in ka baza shi to zaka zai yi saurin tsinka ɗinkin da aka mashi da har yanzu da da da yanzu duka littafi ana tajlidin sa to ɗinki ne ake masa a gefe da zare wa idza wada'aha fi makanin idan ya aje littattafan a wani wuri masfufatan ya jejjera su faltakun ala kursiyyin to ya daura su akan wani kujera au ta hata khashabin ko a kasan kata ko au nahwihi ko makamancin haka karka aje sa kasa dan kada wani abu ya same su wal aula abin da yafi dacewa an ya kuna bainahu wa bainal ardi khulwun ko da yaushe zama tsakanin littafanka da tsakanin ƙasa sawa'un ta ƙasa ne ko ta gefen bango ya zama akwai wani dan space wanda za su dinga shan iska wanda zai hana rima ko wani abu ya tarar da su wala ya da'uha alal ardi karka aje littafai a ƙasa haka dafa'an baka shimfiɗa wani abu tsakaninsu da ƙasa ba saboda mene likaila ta tanadda don kada danshi ya kama su ai au tabla ko kuma su jiki idan ruwa ya kwarara a wajen ko damuna ko makamanta haka wa idza wada'aha ala khashabin idan ko ka saka littafi akan wani katako au na hawi ko wani abu makamancin haka ja'ala fawqaha wa tahtaha ma yamna'u ta'akku ma yamna'u ta'akuli juludi habihi za ka sanya wani abu wanda zai hana wato bangon jaldu ɗin ya dinga su dinga cin junansu su dinga lalacewa wa kadhalika yaj'alu bainaha wa bainahu ma yusadifuha aw yusniduha min ha'itin aw ghairihi sannan kuma zaka saka abin da zai zama ya kare su a gefe ko ko ko ko wani abu da za su jingina a jiki wannan duka dabaru ne da masu kula da littafai sun san su musamman a wannan zamanin har magunguna ake fesa musu kamar da ake fesa ma abin da ake ajiyewa a sto don ya hana kwari ya hana bera ya hana ruma da sauransu duk ana yi musu don a ajiye su kamar da muka ji a baya saboda darajar littafi daraja ce muhimmiya a cikin harkar ilimi wa yura'il adaba kuma zaka kula da ladabi fi wad'il kutubi wajen aje littafai bi itibari ulumiha ladabin da za a kula shine menene ilimin da yake cikin su wa sharafiha da kuma irin darajar littafin yake da shi wa musannifiha wa jalalatihim da kuma darajar marubuta littafin fa yadul ashrafa a'la al-kulli yana magana da za a ɗora littafi ne a ɗora wani kan wani wani kan wani wani kan wani ya bambanta da yadda muke ajiyewa yanzu a cikin labarari duk suna mana da jikin junansu ba wanda yake kan wani to yanzu za a ajiye su haka daga ƙasa su yi sama wani kan wani to ya kamata ya zama littafi mafi daraja shine a can sama shine fa yadul ashrafa a'lal kulli thumma yura'i at-tadrija sannan ya kula kuma da bin matakai na al-afdal fal afdal al-ashraf fal ashraf fa'in kana fi hal mushaful karimu idan a cikin littafin akwai alƙur'ani mai girma ja'alahu a'alal kulli za a ɗora alƙur'anin a saman dukkanin littattafan na fata mun fahimci wannan wannan abu ne sananne ga mutane na'am yace wal aula an yakuna fi kharidatin abinda kuma yafi dacewa ma da alƙur'ani me kuma a ɗaura shi kan wasu littafai a ya zama yana cikin fi kharidatin yana cikin gafaka jaka za ta urwati za ta urwatin wadda take da maratayi tana da igiya gun ratayawa kamar da za a rataya a kafada ko makamantansu fi mismarin sai a kafe ta a jikin kusa aw watadin ko wani hanga fi ha'itin a jikin bango tahirin mai tsarki nazifin wanda yake mai tsafta fi sadril majlis ya zama bangon yana fuskar majalisin thumma kutubul hadisi to daga nan kuma littafin da za a daura a sama sai littafin hadisi as-sirf wanda suke dauke da zallan hadisai kafa akan tafin da suke dauke da hadisai da wasu maganganu waɗanda ba hadisai ba shine ce ka sahih muslim kaga sahih muslim anan sai a gabatar da shi akan bukhari saboda shi hadisai ne zalla bukhari ko akwai abinda ba hadisai ba haka muwadda haka sauran littafan tubu in akwai muslim to ya kamata ya zama a saman sauran saboda shi zallan maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama thumma tafsirul qur'ani sannan littafan tafsiri thumma tafsirul hadisi sanar littafai na sharhin hadisai suna biyai thumma usulul dini sanar littafin aqida thumma usulul fiqh sanar a saka littafin usulul fiqh thumma al fiqh sanar sai littafin fiqh thumma an-nahwu wat tasrif sai kuma littafin nahwu da sarfu thumma ash'arul arabi sai littafin waƙe-waƙe na larabawa thumma al-arud sai kuma littafai na ilimin arudi to haka dai za a ta jera su daraja bayan daraja daraja bayan daraja fa inistawa kitabani fi fannin fi fannin a'ala idan aka samu wasu littafai guda biyu sun daidaita akan wani fanni da yake sama a ala aktharuhuma qur'anan aw hadisan to sai a sanya wanda ya fi kawo ayoyi a cikin shi ko hadisai akan ɗayan littafai ne guda biyu misali a ce tafsirai ne guda biyu tafsirin ibnu kathir misali da kuma tafsiri daban wanda bai bi irin salon ibnu kathirin ba kama a ce zamakshari to sai a sa tafsirin ibnu kathir akan na zamakshari saboda bayan abin da ke cikin shi na ayoyi kuma akwai hadisai da yawa misali kenan malam ya ci gaba da cewa fa inistawaya fa bi jalalatil musannifi idan sun yi daidai dukan su akwai hadisai iri guda da ayoyi iri guda a ciki sai a duba wanne ne marubucin shi yafi jalala yafi daraja aka fi sanin shi aka fi martaba shi fa inistawaya innan ma sun yi daidai fa aqdamuhuma kitabatan sai a saka littafin da shi ne ya fi daɗewa wajen rubutawa an rubuta shi kafin ɗayan wa aktharuhuma wuqu'an fi aidil ulama'i was salihin wanda kuma yafi ainihin wato samun shiga a hannun malamai da mutanen kirki fa inistawaya idan sun yi daidai a nan ma fa asahhuhuma wanda yafi inganci fiye da ɗaya ina fata dai mun gane wayan bagi an yaktuba ismal katibi alaihi fi janibin akhara fi janibin جانب آخر في جانب آخر الصفحات من الأسفل yana da kyau a rubuta sunan mai littafin da sunan sunan littafin a wato gefen ƙarshen safha ta ƙarshe wannan yana magana irin da san da ba littafai ba irin na yanzu bane to sai a rubuta sunan a ƙarshen ta yadda da an ɗago za a gane wa yaj'al ru'usa hurufi hadhihi tarjama ila al-ghashiya kuma ya zama wato Uh, kan waɗannan harufa ya kalli alghashiya shine ya kalli murfin ɗan murfin da ake rufe bakin littafi ɗin nan da haka to ya kalli wannan murfi a jikin a jikin wato gilaf ɗin a jikin uh, abin nan ɗin bangon za ka ga akwai kuma ɗan murfi haka da yake lankwasuwa da shi suke ce magashiya allati min janibil basmala sai a sa shi ta ɓangaren inda littafin ya faru wa fa'idatu hadhihi tarjama ma'rifatul kitabi abin da yasa za a yi wannan dan da kaka littafin ka gane wa taysiri ikhrajihi min bainil kutubi da kuma wato yadda za a fito da shi idan muka lura misali idan tafai suna kwance ko suna tsatsaye ko ma dai yayi ne wannan gefe gefen jikinsu akwai sunayensu a jiki to wanda yake da sunan kaga da wuri zaka iya ganewa in akwai sunan a jikin gefe wajen wajen da ake yin dinkin jikin da zaka rike in ka dauko shi to to to shi ake nufi ina fata mun gane wannan malam yace wa idza wada alkitaba ala ardin aw takhtin فلتكن الغاشية التي من جهة البسملة وأول الكتاب إلى فوق idan mutum zai saka littafi ala ardin akan ƙasa aw takhtin ko kuma a cikin wato wani mazubi kaman kwali kenan asalin takht wani akwati ne da yaren farisa ne kuma ce a cikin kwali ko a cikin adaka ko a cikin wani mazubi za a saka ko a jaka yace to abinda za a yi zai zama faltakunil gashiyatul lati min jatil basmalati sai zama bangon murfin bangon wanda yake ta bangaren farkon littafin wa awal kitabi fi ila fawqin a sama yadda zaka sashi wato ya zama hagun din shi ne ya kwanta a ƙasa ina fata mun gane daman littafin inda shine farkon littafin ya zama a sama malam ya ci gaba da cewa a a wala wala yuksiru wad ar-raddati fi asna'ihi kai la yusri'u takassuraha kada a dinga sanya ainihin wato radda wato abin abinda ake amfani da shi wajen saka kamar abin nan shi wannan bakin bakin marfin wanda ake saka shi dan ratsa tsakiya to kar a dinga saka shi a cikin tafin dan kar ya yi saurin karyewa wala yadau zawatil qita'il kabiri fawqa zawatil saghiri kar kuma a sanya littafi mai babban kari wanda yake da fadi akan wanda yake mai karamin kari wanda bai kai shi fadi ba li akaila yaksura tasaqutuha dan kada littafin shi ta faduwa wato littafin da yake da kari karami to shi kamata ya zama a sama wanda yake da kari babba ya zama a ƙasa dan ya ya shimfida daidai a kansa wala yaj'alu alkitaba khazanatan likararisa aw ghairiha kar ka mai da littafin kai zama taska wajen aje takaddu ka dinga sassaka takaddu a cikin littafi ko wani abu makamanci haka kamar kuɗi ko ta takarda ko makamantansu wala mihadda ko kuma ka mai da shi filo kana kwanciya a kan shi wala mirwaha kar ka mai da littafi ya zama kamar fanka kamar mafici kana fifita da shi musamman karamar littafi wala miksaba kar kuma ka mai da shi abin danna abu kana son wani abu ya flat ka dinga gaddana shi da littafi ba a haka wala misnada ko kuma abin jingina wala muttaki ko abin gida, wala miqta latil lilbaq ko kuma abin kashe kudin cizo albaq shine kudin cizo kaga kudin cizo ko wani kwaro ka dauki littafi ka pap ka maka mishi duk wannan babu kyau wa gairi ko na abu makamancin haka kashe kuda ko sauro ko wane ne la siyama fil waraqi fahuwa alal waraki ashad musamman ma a cikin asalin takardar littafin to wannan yafi tsanani fiye da bangon wala yatwi hashiyatal waraqati aw zawiyataha karka dinga lankwasa gefen takarda da maimakon zaka sa alama ka lankwasa yadda wasu suke yi karka yi haka wala yu'allimu bi'udin kar kuma ka saka itace kaman wani dan katako ko itace ko abin sakuce ko tsinken ashana ko tsinken zabori ka saka shi a cikin wani shafi da sunan kayi alama karkai ka dinga yin alama da abubuwan da suke takardu ko kuma irin wannan takarda ta musamman da ake alama da ita ya ce karkai haka au bi shay'in jafin ko dai wani abu wanda yake mai gautsi bal bi waraqatin zaka samu ita takarda ne au nahwiha ko makamantanta fa idza zafara idan zaka kankara wani abu fala yakbisu karka kankare zufarahu qawiyan da kankarewa mai ƙarfi karka kankare kamar zaka yaga littafin arabiu abu na hudu idan sta'ara kitaban fa yanbaghi lahu an yatafaqqadahu inda iradati akhdhi idan zaka ari littafi to yana da kyau ka tsaya ka dudduba shi da kyau ka tabbatar yaya yanayin shi yake sanda aka baka inda inda akhdhi sanda zaka dauka wa raddihi da kuma randa zaka dawo da shi wa idza stawa wa idza stara kitaban haka nan ma idan siya kai ta'ahada awwalahu to zaka duba farkonsa wa akhirahu da ƙarshensa wa wasatahu da tsakiyarsa wa tartiba abwabihi da jerin giyar babukansa wa kararisihi da jerin giyar takaddun shafukansa wa tasaffaha awraqahu sai ka dudduba shi a hankali a hankali wa atabara sihatahu kaga ko yana da lafiya ma'ana kuma sai littafi ka tabbata ka yi cikin ɗin duk abin da ya kamata ka cikin babu dameji babu tsallaken fiji babu inda tawada ta yawa babu inda ya yage kaza kaza kaza duka cikin abin da ya kamata ka cikin wa mimma yughallibu ala dhanni sihhatahu yace daga cikin abin da zato yake karkata zuwa ga tabbacin abin shine idza daqa zamanu an taftishihi idan wato wuri ya maka kunci ka kasa abin nan ka kasa duba shi dalla-dalla to ka san wannan abin da ma qalahu shafi'iyu rahimahullahu ta'ala shafi yace idza ra'aita alkitaba fala ilha fihi ilhaqun in ka ga littafi a cikin shi akwai ilhaqi wa ana akwai rubuce-rubuce a gefe da ƙasa wa islahun da gyare-gyare fashhad lahu bisihha to ka tabbata an gyara shi wannan littafin sai irin da kenan yanzu kuma sai mu ga cewa tun ka ga littafi da ta haƙiƙi kenan ta haƙiƙin kuma ya zama na sanannun malamai ne da suka iya ta haƙiƙi ma'ana littafi karka gan shi tsura babu komai to alama akan an rubuta ba a gyara ba alkhamisu abu na biyar idan nasakha shay'an min kutubil ulumi shar'iyya idan ya kwafe wani abu daga cikin littafan ilmomi na shari'a fayambagi to ya kamata an yakuna ala taharatin ya zama a cikin tsarki mustaqbil alqiblati ya fuskanci alqibla tahiral badani da jiki mai tsafta wasiya da tufa mai tsafta bi hibrin tahirin da kuma tawada wadda take lafiyayya mai tsarki wannan duka ana yin haka ne ta'ziman lil ilmi dan girmama ilimi kuma shi ka'idar ilimi shine al ilmu yuhassalu bi qadri ta'zimihi ana samun ilimi ne gurgurdan yadda ka girmama shi ba ma ilimi ba duk abin da kake so kai da zaka same wato martaba shine gwargwadon girmama shi da kai da gwargwadon yadda ka ɗauki abu da muhimmanci gwargwadon ilimin da zaka gwargwadon dacewa da zaka yi da shi insha Allah daka yana da kyau mutum ya zama a cikin tsafta a cikin nagarta a cikin kaza da kaza duk sa'ad da wato ainihin zai zai rubuta littafi na na, na musulunci wa yabtadu kulla kitabin bi kitabati littafin da za ka fara rubuta shi to za ka fara da faɗin bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka ji a baya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara rubutunsa alaihi salatu wassalam haka yake fara rubutun littafansa da ya aika wa sarakuna haka kuma Allah ya bada labari game da annabi Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim to duk rubutun da zaka yi na littafi ka tabbata ka fara da bismillahir rahmanir rahim fa in kana alkitabu mabdu'an fihi bi khutbatin idan mai littafin ya fara da wani jawabi na wani salati da sallama ta tadammanu hamdallahi ta'ala wassalata ala rasulihi sallallahu alaihi wasallama wanda ke dauke da godiya ga Allah da salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kai ma katabaha ba'da basmalati bayan bismillah sai ka rubuta wannan salati da sallama da miltafin yayi wa illa unku babu katabahu wa zalika ba'daha bayan bismillahir rahmanir rahim kuma sai ka rubuta salati da sallama wanda ya dace thumma kataba fil kitabi ma fil kitabi sannan sai ka ce qala al musannifu ka ci gaba da rubuta abin da ke ciki wannan qala dan ta bambanta cewa bismillah din can da khutba ba na malamin da ya rubuta littafin bane naka ne kai mai kwafewa da haka sai ka ce qala al musannifu daga nan sai ka faɗa abin da ya faɗa wa kadhalika yaf'alu fi khatm al kitabi haka za ka yi ma ƙarshen littafin aw akhir kulli juz'in ko ƙarshen kowane juz'i minhu na littafin ba da ma yaktubu bayan ka rubuta akhirul juz'il awwal ko akhirul juz'il thani masala bayan ka rubuta wannan sai kuma ka ce wa yatluhu kaza wa kaza juz'in da ke biye da shi shine juz'i kaza da kaza wanda zai magana akan kaza illam yakun kamulal kitabu in ba karshe bane littafin bai kare ba wa yuktab wa yaktubu idza kamula in ko ya kare ne suka saka tammal kitabul fulani littafi kaza ya kare fafi zalika fawaida kathira a cikin wannan irin abu akwai fa'idoji da yawa daga cikin fa'idar shine inda musamman irin zamanin su za a kyautata tartibul littafin sannan kuma aka samu tsautsayi ya wargaje an san ina ne farkon ina ina ne karshen ina yanzu da ake yayin saka lamba na peji to zai iya warkar da mabiya daga cikin waɗannan matsalolin insha Allah mala yace kullama kataba isman nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama kataba alaihi ba'dahu as-salata alaihi wa sallama wa yusalli huwa alaihi bilisanihi aidan duk sa'ad da ka rubuta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafi to zaka rubuta cikakken salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma zaka mai salati sallallahu alaihi wasallama a cikin zuciyarka wajarat adatu salafi wal khalafi al'adar mutanen farko da na baya ta gudana bi kitabati sallallahu alaihi wasallam ana rubuta sallallahu alaihi wasallama wala alla zalika liqasdi muwafaqati al-amri fil kitab al-aziz fi qawli tayu ana yin haka ne domin a dace da umarnin da yazo a cikin alqur'ani fadin Allah a cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa salli wa sallimu taslima ya ku wanda kuka yi imani ku yi salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fihi bahthun yatulu hahuna akwai bagana tana da tsayi wadda ba za a iya yin ta anan ba akwai magana mai tsayi akan hada salati da sallama wanda malaman shafi'iya suna ganin ba sai an hada ba kawai as-salatu kawai za a ce ba sai an ce da sallama ba akwai da tattaunawa da dama akan wannan mas'ala ba nan bane mahallinta an shayi manganu akan ta a wasu wurare akwai littafi musamman da malamai suka rubuta don bayani akan falala na salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ke cikin ta na alfanu kamar alqaulul badi na safawi kamar jilawul afham na ibnu qayyim al-jawziyya rahmatullahi alaihima mun gane wannan da kyau ko to yace wala yaktasiru wala yaktasiru salata fil kitabati karka dinga yin abbreviation ka dinga takaita salatin in ka zo rubutu walau waka a cikin satsari miraran ko da ku ta zo a cikin wato layukan rubutun an maimaita to duk sanda maimaita ta zo ka maimaita ta cikakkiya wannan shine al'adan malaman hadisi kama yaf'alu ba'dul mahrumina al-mutakhallifina kamar yadda wasu wanda suke haramtawa kansu lada waɗanda suka zama yan baya ga dangi suke rubuta sala sai mutum ta sala yana nufin sallallahu alaihi wasallam ko salam ko salam duk wannan ko sadun kadai ko sal'am da ire-irensu duk wannan ba daidai ba ne abinda yake daidai a malamai shine ka rubuta salatin cikakke kuma abin da ke faruwa shine aslan ba wai babu kyau ne abbreviation ba inda ai malama hadisi suna yi su sa na maimakon akhbarana su sa abin nan kha maimakon bukhari mim maimakon muslim su sa rakami na hudu maimakon arba'a da makamantansu malaman hadisi suna yin abbreviation da yawa malaman kowane fanni suna yi amma shi wannan abin da ake gujewa mutane shine ana so ne ka yi salatin cikakke ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ka samu lada da falala to ya garin rubuta wannan sal'am din sai mutane su kuma suna faɗan sal'am din kamar da salam salamu alaikum wa rahmatullahi barakatu idan mutum ya je na ta yin abbreviation a sallama musamman a wajen aikawa da sakonni na waya sai ka ji mai karanta ka yana karanta da salam ba zai karanta cikakke ba sai karanta abin da yake a rubuce kamar yadda yake faruwa a kalta na university an yi abbreviating abubuwa da dama na course titles course codes sai sai zama sunan ya koma shi ma haka na kasashe maimakon chemistry 101 sai aka samu shi chem 101 ana nufin ka zo karanta chemistry 101 amma ɗalibai ba ma karanta sai haka sai mu ce chem 101 chem din chem din da aka ta kawai shi zamu karanta haka lang maimakon language haka ga sanan iri daban-daban irin waɗannan abbreviation din kamar yadda muka sani haka uh, haka dan adam yake da wannan gaggawa wajen rage abubuwa to wajen salatin ana so a yi shi cikakke suyudi a cikin tarihibin rawi ya ce an ce wanda ya fara yin wannan rage abin hannun shi ya shanye wallahu alam amma dai malamai ba sa ba sa habbaza wannan kuma suna girmama salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana so ka yi shi cikakke ka yi shi da lafazi cikakke sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dalla dalla kada ka ce sallah sallam ko sallallahu sallam eh dan saurin baki ko dan ka kosa a'a kai kokari ka dinga yin shi din da kyau al-khatib bagadadi ya kawo kissoshi a cikin littafin al-jami' na waɗanda suka yi salati aka ga an samu farki sun samu falala sun samu ɗaukaka saboda yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ina fata mun gane to dan haka sai a dinga cika wannan salati ka a dinga yin shi takaitacce yace wajarat wajarat adatu salafi wal khalafi al'adar malaman da da na yanzu ta gudana bi kitabati suna rubuta sallallahu alaihi wa sallama dan wala Allah zalika li qasdi muwafaqati al-amri fil kitabi al-aziz fi qawlihi sallu alaihi wa sallimu taslima yace wa fihi batin yatulu hahuna na'am yace wala yaktasiru wala yaktasiru as-salata fil kitabati walau waqa'at fi as-satri miraran kama yaf'alu ba'd al-mahrumina al-mukhtalifina fayaktubu as-sala' أو سلم أو سل سلم وكل ذلك غير لائق بحقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم duka wannan bai dace da haƙƙin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa qad warada fi kitabati salati bi kamil bi kamaliha wa tarki iktisariha atharun kathira akwai hadisai da maganganu da suka zo da yawa akan wato yin salati cikakke da barin takaita shi duk da yake duka hadisan marfu'ai ba su tabbata ba amma dai akwai asar da yawa za a gansu dai a waɗancan littafai na mustalahul hadis fara daga kan littafin al-khatibu da sauransu haka haka as-sakhawi a cikin al-qaulul bade shi ma ya kawo su daga cikin su duk da yake babu wanda ya inganta in dai marfu'i ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to haka za a dinga yin wannan salati kuma a dinga saka wa ala alihi din domin ya waye gari ya zama shi'ar na 'yan shi'a su ba sa so a ce a bambance sallallahu alaihi wa alihi suke cewa ya zama shi'ar ɗinsu da sai malamai suke ganin ya da kyau a bambance a dinga cewa wa ala alihi domin ba matsala bane a irabance mun yi wannan magana ita ma a bayan an iya tunawa wa idza marra bi dhikri sahabi idan ka zo ta kan ambaton wani sahabi la siyamal akabiru minhum musamman ma manyan sahabbai kataba sai ka rubuta radiyallahu anhu ko radiyallahu anha in mace ce ko radiyallahu anhu ma idan ɗa da uba ne kamar ibnu umar kamar ibnu abbasin kamar ibnu amr ibnu asin da makamantansu ko inda yawa radiyallahu anhum wala yaktubu kar ka rubuta as-salata was-salama li ahadin ghairi al-anbiya kar ka rubuta wani kace wane wane kace alaihi salatu wassalam kamar da ake rubuta wasu cikin ahlul bait ba daidai bane wasu da suka fasa sahih bukhari ne tunda suka tattauna waɗannan abubuwa amma ba daidai bane annabawa kai ake cewa alaihi salatu wassalam wal mala'ika da su da mala'iku illa taba allahum sai in an ambace su ga baki daya an ambaci annabawa an ambaci salihai sai a ce alaihi salatu wassalam ko makamancin haka ina fata muna ganewa wa kullama mala yace duk sa'ad da marra bi zikri ahadin min as-salafi fa'ala zalika duk sanda ka ambaci wani malami cikin magabata za ka yi mishi irin wannan kyakkyawan ambatan au ka taba ko kuma ka ce rahimahullah wato irin wancan kamar ka ce radiyallahu anhu idan an ce wani magabaci wanda ba sahabi radiyallahu anhu ba ana karɓa ne in ta da ma'ana addu'a cewa Allah ya yarda da shi su kuma sahabbai da ma'anan addu'a kuma da ma'anan tabbatar da abin da Allah ya riga ya faɗa cewa radiyallahu anhum waradu anhu amma shi wanda ba sahabi ba don har an faɗa wanda malaman da suke gani ya kamata a faɗa a ce maliku radiyallahu anhu shafi'i radiyallahu anhu ibnu abin nan a ce abu hanifa radiyallahu anhu to ana nufin da siga ta Allah ka yadda da shi amma abin da yafi shine a ce rahimahullahu idan ya rasu in bai rasu ba ai mai addu'a da ta dace hafizahullahu wa ra'ahu da makamantan haka wala siyamal a'immatul a'lamu wa hudatul islam yace musamman manya-manyan limamai na musulunci malamai da aka san su cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina da na ƙasa da su da sauran malaman musulunci a dukkan zamunna inda dukkan ambaci wani malami a musulunci to karka wuce ba tare da kamai addu'a ba kace Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya saka mishi da alkhairi ka rubuta din wane wane rahimahullahu wane dan wane rahimahullahu wane mutumin gari kaza alaihi rahmatullah ko alaihim rahmatullah in ka ambace su da yawa wannan ya daga cikin wato tarbiyya mai kyau ta ilimi na musulunci da sanin ya kamata da kuma za ka ci moriyar addu'ar kai ma don alal aƙalli yanzu kana musu addu'a ne a kan azaharul gaibi sanda ba sa nan kai ma Allah subhanahu ta'ala zai aje mala'iku su dinga yi maka irin wannan addu'a da haka ka zama kana da rowa kai ta ambatan sunan malamai ba ka yi musu addu'a ba ka nema musu gafara ba ka roƙon Allah ya musu rahama haka akwai nau'i na rowa da rashin kirki a ciki to karka zama ka sa kanka a cikin irin wannan yanayi ba yanayi ne mai kyau ba Allah ubangiji ya gafarta mana gaba daya Allah kuma ka ji kan malaman mu da iyayen mu da suka gabace mu da waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya cikin sauran al'umma Allah ka san mu cika da imani mu gama lafiya Allah ka sa mu dace gaba ki daya za mu saurara anan saboda ƙurar lokaci sai Allah haɗa mu darasi na gaba insha Allah nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh